a jiya muna cikin suratul ma'ida aya ta 64 za mu tashi da ƙarfi insha Allah akara makalla bismillah
salati bin gurba salatu wa rahmatullahi
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا الصلاة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فضلهم ومن لا تعلمهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنكم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم هل يودي الله سبحانه وتعالى ina bayani akan halin yahudawa da taurin kansu da kafircinsu walau anna alal kitabi da a ce alal kitabi yahudu da nasara amanu bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sun ba da gaskiya da annabi muhammadu kamar yadda suka gani a littafinsu wattaqaw suka kiyaye al-kubra kafirci la kaffarna ankum sayyi'atihim Allah ya ce wallahi da mun kankare musu munanan ayyukansu wala adkhannahum da mun shigar da su jannati na'im aljannan ni'ima walau annahum aqamu tawrata da ce sun tsaye da at-taura sun yi abin da Allah ya ya hore su wal injila da injila bil amali bima fihi ma da aiki da abin da ke cikin su wa minhu yana daga cikin abin da ke ciki الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم التوراة يا هو إيمان دا النبي يا بينا هكذا الإنجيل وما أنزل إليهم دا من دا كسوكر إذوا غريس من الكتب من الاتفاق من ربهم دا قوبان جنسو لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم دا باسل ثورا وهلا دا سنشي تسمى الله زي كاوا بنشي ta ƙasan su ma zai kawo musu ko ta ina dai ba za a samu wahala ba bi an yi wasi a alaihim rizqa yalwata masu arziki wa fil min kulli jihati ya kwararo da kowane jiha wato wannan a kenan bin Allah shine sababin yalwatawa rashin bin Allah shine sababin kawo kunci Allah yana faɗa wani aya wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda yake tsoron Allah kuma zai Allah zai sanya zai sanya mishi mafita zai azurta shi da inda zai baya zato wani ayan yana cewa man amila salihan min zakarin wa unsa fa huwa mu'minun fa nuhyiyannahu hayatan tayyiba duk wanda ya ba da ya aiki na kwarai namiji ko mace yana mumini Allah ce za mu ba shi rayuwa mai daɗi manzala tana yana cewa idza ra'aita qasawatan fi qalbika wa hirmanan fi rizqika wa wahnan fi badanika fa alam annaka takallamta bima la yani a kowane lokaci kaga zuciyanka na bushewa imani bai shiga ciki ba ka jin daɗin kalmar shahada kullum zuciyarka tana gaya maka mummunan aiki kaga kuma arzikinka baya ci gaba baya yake yi kaga kuma cikin rauni a jikinka gaba daya to ka san abin da ya jawo maka kana maganan abin da bai dame ka ba kenan wato kenan kar ka yi maganan abin da bai dame ka ba abin da ya dame ka bin Allah ka nemi abincin ka to yanzu abin da ya dame mu kenan abin da bai damu kowa ba shine damuwa wannan sababi ne na hanin arziki sababi ne na damuwa kullum ana ƙara shiga ka zauna abin da bai dame ka ba wani ya ce wani ya hana wani ya kawo ba Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk sanda kaga zuciyanka ya bushe to irin wannan magana kenan yana maka gargadi ka shagaltu da abin da ya dame ka kar shagaltu da abin da ba zai dame ka ba duk wanda ya je lahira ba a tambaye shi wa me ka samu me ka me wani me yasa wani ya samu me yasa wani ya rasa me yasa wani ya dauka me yasa wani ka kansa duk ba nashi bane abin da ake tambayar sa ne me ka aikata me ka bari a duniya me ka zo da shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana gaya ma su waɗancan munafikai yahudu ai can baya da arzikin ya kuntata sun ce yadullahi mabaruratun da yayi ai Allah ya daure hannunsa baya kyauta sai Allah ya ce ni ban daure hannuna ba bane dawo mabdura ta ne sai Allah yana ga musu ai dalilin kawo wannan kuncin karyata manzon Allah da kuka yi karyata annabawan Allah da kuka yi shi ya kawo muku wannan da kun imani da kun ga arziki ko ta ina to sai manzon Allah yana tunatar da mu ma kar mu shagaltu da abin da bai dame mu ba na'am la naqadu min bab jahili wa min taki abdilihim minhum wa akwai cikin su ummatun akwai jama'atun jama'a muqtasidatun wanda take matsakaiciya ta amalu bihi tana aiki da shi wa hum man amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam shine cikin su waɗanda suka ba da gaskiya da annabi Muhammad ka Abdullahi bin Salam kamar Abdullahi bin Sahaba wa sahabi da sahabansa amma wa kasirun yawanci minhum daga cikin su sa'a ma ya faɗin abin da suke aikatawa ya yi muni ya yi wa su يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء أتى بكم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين
يا أيها الرسول يا كي ون منظور النبي محمد صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليك كإسد الدق من أكا سوكر مكة من ربك لك أبيجك ولا تكتم شيئا كرك بوي كومي hauban don jin tsoro an tuna da bi makaruhin wani abin ki ya same ka ko ne afka maka fa in lam tafa'al idan baka aikata ai lam tablugh jami'a ma unzila ilayka in baka isa da dukkan abin da aka saukar maka ba fa ma ballagta risalatahu baka isar da aikan Allah ba bil ifradi wal jam'i risalatuhu ko risalatihi li'anna kitmana ba'daha domin ɓoye sashin ta kake timani kulli ha kamar ɓoye dukkan ta ne wallahu ya fi muka minan nasu ya rasulullah in kana jin tsoron mutane ne karka damu Allah zai kare ka ga barin mutane to an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo barin duniya sai da Azrail ya zo masa yana cewa karfiran karfiran na isar na isar na isar na isar to nan da aka ce manzon sallallahu alaihi wasallam al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam nima ya isar da sakon Allah to annabi sallallahu alaihi wasallam an ba shi aika iri iri akwai wanda aka ce ya isar ga baki daya shine kaman wannan ya isar da alqur'ani da ayoyin Allah da hukunce hukunce akwai ilimi wanda da shi daga shi sai Allah wanda ba wanda ya sani sai Allah Allah bai bashi dama ya gaya ma wani ba akwai ilimin da ya ba wasu hasawa daga ciki wanda ba kowa da kowa yake iya samu ba kamar wata rana abu abu hurairah da yana cewa hafistu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa aini min ilimin na kiyaye wasu kore guda biyu na ilimi daga manzon Allah guda ɗaya daga ciki zan iya gaya muku amma guda ɗayan nan da na faɗa muku da kun yanke wannan makogwaro don ya fi gandun to irin wannan sai hasawa kamar yadda manzo Allah sai na bakar sai na ali ya zo wajen manzo Allah ya rasulullahi ka keɓance ni da wani aiki wanda ba kowa ya kamata ka ba ba me yawan lada sai annabi sallallahu alaihi ali ce la ilaha illallah ya faɗi la ilaha illallah muhammadu ce ya rasulullahi ai irin wannan kowa na faɗa ya ce to ba irin wannan bane wannan rufe idonka da ya rufe idonsa ya ce sai la ilaha illallah da ya faɗi so uku sai ji wani sanyi ya shiga cikin zuciyarsa daga nan aka samu talqinin karbowa wani ya karba daga wannan wani ya karba daga wannan asalin kenan da manzo Allah bai boye aikan Allah ko ɗaya ba amma aikan da ba ku isa ku ji ba sai shi sai wanda Allah yake banta yana nan aikan da daga shi sai Allah sai shi kuma yana nan alimul ghaibi fala yusra ala ghaibihi ala illa man irtala min rasulin manzo Allah yana da cikin man irtala wanda shi ya san an gaya ma annabi ranar tashin kiyama an gaya mishi komai ba abinda ba a gaya mishi ba har wata rana manzo Allah yana wucewa yana goye da wani sahabi ana ce mishi ma'azu sai ce ma'azu ne jama ne yace to bari in baka labari wallahi in ranka yin tsawo sai ka ga garin nan wurin nan duk ya cika da gonaki da sauran su yace nan wurin bakwai yace kwarai kuwa za a yi haka za a yi haka ma'azu ne jama sai da yi shekara ɗari bai mutu ba sai da ya ga jikoki ɗari da wani abu yana ce wallahi ya tunzu minan nasu shi kuma faɗin wallawa ya kuma kamar nasi da sahabbai sukan zo suna gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana ciki sai su bai kamata a garin Madina ga yawan munafikai ga yawan Yahudawa ya kamata a yi gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne to da wannan wani ana ce mishi Abdul ibn al-As ya zo yana gadin manzon Allah sai annabi bude mayafi ya ce tafi tafi tafi Allah ya kare ni Allah ya kiyaye ni wallahu ya tubu kaminan nasi Allah ya gane kai bari mutane wato ba wanda zai iya zuwa wurinka ai ana wallahi ya tsaya minan nas an yaqtulu ka ba za su iya kashe ka ba wa kana sallallahu alaihi wa sallam da manzo Allah sallallahu ya zamo yuhrasu ana tsaransa ne hatta nazalat har ayat ta sauka qala sai ce in sarifu ku juya ku tafi faqad asmani Allah Allah ya kare ni in wa rawahu al-hakim hakim ya ruwaito shi inna Allah la yahdi al kafirin Allah baya shiryar da mutanen da suke kafirai qul ya ahlal kitabi lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal injil ka gaya musu ya rasulullah ahlal kitabi ba ku zama akan komai na addini ba kun ce kuna da addini ba addini kuke yi ba mu'taddin bihi hatta tuqimu at-taurata sai kun tsaye da at-taura والإنجيل للإنجيل وما أنزل إليكم دا أبن دا أكا سوكر مكم من ربكم دا أبنجيكم معنى غير وان بأن تعملوا بما فيه كي أيكي دا أبن دا ومن هنا دا كتن أيكي دا التوراة للإنجيل الإيمان بمن قسيا دا النبي محمد وتدوم aikin da suka yi in ba su ba da gaskiya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kuma aikin sauran ya baci saboda Allah Allah ya ce ba kawai za ku kan wani addini وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا da sannu abin da aka saukar maka zai kara ma yawanci daga cikinsu daga aka saukar daga ubangijinka na alkur'ani ɗuguyanan shishigi wa kubran da kafirci duk kubrin saboda kafircinsu saboda ka ya rasulullah in ka suna maganganun munana akan aikan da Allah ya baka to karka damu da su wala ta'asa karka yi bakin ciki alal qawmil kafirin bisa mutane kafirai shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da abokan gaba suka kewaye shi suna cewa ƙarya ne sai annabi yana ce annan nabiyyu la kadhib anan ibn abdul muttalib anan nabiyyu la kadhib ni annabi ne ba ƙarya ni dan abdul muttalib ne yana diba su da turbaya hukuncin su haka manzo Allah sallallahu alaihi cewa
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن منهم الله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah yana amintar da waɗannan Yahudun da suka ba da gaskiya ya ce inna allazina amanu hakika waɗanda suka ba da gaskiya da Allah wa wallazina hadu da waɗanda suka yi yahudanci humul yahudu wasabiquna da wasu yanki daga cikin su ana ce musu sabi'awa tarqatun minhum wan nasara da nasara yubdalu min al-muhtadin man amana minhum waɗannan da yahudun da nasaran da sabi'awa duk wanda suka ba da gaskiya da Allah a cikinsu ma'ana sun yi aiki da taura kenan sun yi aiki da linjila sun ba da gaskiya da Allah da ranar ƙarshe wa amila salihan ya aiki na ƙwarai to ƙarshen su bala khawfun alaihim babu tsoro a kansu wala hum yahzanuna ba su razana fil lahira da cikin lahira خبر مبتدا ودال على خبر إن ولقد أخذ- لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل حقيقة من جعل قول بني إسرائيل على الإيمان بالله bisa ban gaskiya da Allah wa rasulihi da manzanninsa domin babu wani annabi da ya zo sai Allah ya bashi labarin annabi Muhammad sai ya dauki alƙawari cewa shi da ya zo yaya za ka yi yace wallahi zan kwashe masa takalmi kamar yadda annabi Isa alaihi salam yana ce mutanensa abin da yafi in tafi in barku idan na tafi na barku wani mutum zai zo annabi Muhammad zai zo wallahi da zan same shi da sai na kwashe takalmi shi ina tafiya to Allah subhanahu ta'ala ce ya karbi alkawari a kan wa arsalna ilayhim rusulan muka aiko manzanni manzuwa gare su kullama ja'ahum rasulun kowane yayi wani manzo ya zo masu minhum daga cikin su bima la tahawa anfusum da abin da ransu bai so min alhaqi na gaskiya kazzabu sai su kare dashi dan bani kam minhum yanki daga cikin annabawan kazzabu sun karyata wa fariqan minhum sun wasu yanki daga cikin annabawan kuma minhum daga cikin su taktumuna kuna kisa ka zakariya wa yahaya ai sun kashe annabi zakariya sun kashe annabi yahaya wa ta'biru bihi duna qatlu hikayatan lil halil maliya da yace wa fariqan taqtuluna bai ce fariqan qatalu ba yace kuna kisa a'a hikaya ne ga halin da ya shure wasifu suna zaton Allah ta kuna fitnatun cewa fitina ba za ta zama ba da rafi ai an mahabbatu wa nasu bayyana sifatun ai Allah ta qa fitnatun azabun azaba din da su ala takdhibi bisa qaryata rusuli manzannai wa qadlin da kisan su annabawa fa ammu suka makance anil haqqi gabarin gaskiya wa sammu suka kurumce na anis mai gabarin jinsu sun mata Allahu alaihim sannan Allah ya karbi tubansu lamma tabu yayin da suka tuba sun ma'ammu sannan suka sake makancewa kuma wasan mu suka kurmuce saniyan kasirun yawanci minhu daga jinsu wallahu basiru bima ta'malun Allah mai ganin abin da suke aikatawa ne wato lokacin da Allah ya dauke annabi Isa alaihi salam ya ka samu yanki yanki daga cikin su yanki daya suna bin maganan annabi isa alaihi salam suna kan gaskiya na cewa annabi isa annabin allah ne ba dan allah ba ne to kowane lokaci aka taso za a yaƙe su sai a ci riba a kansu sai su ci riba a kan waɗanda suka zo saboda suna kan gaskiya to ana nan sai suka karkace sai allah ya saki kafirai a kansu suka zo suka kakkashe su suka kwace garinsu da suka dawo suka tuba sai allah ya sake dawo musu da ƙarfinsu da suka sake makancewa Allah ce bari in ƙara kuma ya ƙara shi ne sun ma'amu fazon mu suka ƙara kuma la karkafar wallahu basirun Allah mai gani ne bima ya'malun da abin da suke aikata bai jazi musu ina saka musu bihi da shi
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأويه النار وما للظالمين من أنصير
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم حقيقة وأننا سكتشي إيسا هيني دان مسيح دان مريم suka kalu inna Allah wai Allah shine Masihu ibnu Maryam masu bane haka sun kafirta wa qala lahu al-masihu masihu ce masu ya bani isra'ila وعبدوا الله ربي وربكم وبوتا ما الله نن da yake shine ubangiji na hadda ku fa inni abdun wa lastu bi ilahi ni bawa ne ba abin bauta ne ni ba innahu man yushrik billahi hakika na mari da sha'ani wanda duk ya tara Allah da wani bil ibadati a cikin ibadan wani sa faqad harrama Allahu alaihi aljannata Allah ya haramta masa shigan aljanna mana'ahu an yadkhulaha ومأواه النار مقوما سوتا وما للظالمين من أنصار بان وندي مكان غا الظالمين يمنعونهم من ذلك كيايس من عذاب الله daga عذاب الله
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا أما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم lakar kabar alladhina qalu hakika waɗannan da suka ce inna Allah salisu salatatin Allah shine na ukun uku wato alloli uku Isa Allah uwarsa Allah Allah ma Allah Allah ce sun kada ai anu ma ɗayan su wal akhara ne waɗansu suka ce Isa shine Allah wa ummuhu da uwarsa wa hum firqatun minan nasara wa ma min ilahin ba wani abin bauta illa Allah sai Allah wahidun guda daya fa in lam yantahu idan ba su hanu ba amma ya na ga abin da suke faɗa min taslisi na hukunta Allah wa yuwahhidu su kadaita Allah la yamassanna alladhina kafaru minhu azabun alim da sannu azaba mai radadi zai shafi waɗanda suka kafirce ai sabatu alal kufri wato dalilin saukan ayan Allah yana gaya wa annabi ne abin da ya faru annabi Isa alayhi salam lokacin da Allah ya ɗauke shi a ya bar waɗanda suka yi imani suka kasu kashi uku nan su kashi biyu suka ce Allah wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza sai aka samu kashi ɗaya wanda suke kan addinin Musa ba su karkace ba sai aka samu wani mutum ana ce mashi Bulus wani basarake ne sai zo ya kai musu yaƙi yayi ta yaƙi da su sai suka rinjaye shi saboda suna kan gaskiya da suka rinjaye shi sai goma sai cire kayan fadan sai ya dawo sai ya masu makirshi abin da yake ce masu gaskiya ni yanzu dai na gane dai ina kan kuskure bari na musulunta ya shiga musulunci yana addinin annabi isa tare da su ashe makirshi yake ana nan ya yi ta matsawa dai ya yi ta har ya zama babban mutum a cikin suna ganin girmansa babu kamar mushi a cikinsu gaba daya daga nan sai ce to shi ko makirshi zai yi sannan sai bayan an yi sallar subahi sai kira mutanensa sai ce to a ni na ga annabi isa tare da allah sun zo wajena to kuma ina son ba da kaina in yanka ba allah amma kun san ni din nan a ƙarshe ba cikin addinin ku nake ba ce mun sani kun san kwana-kwanan da na shiga kun san meye dalilin da na fi ku suka ce ban sani ba ce to ai wani sirri ne Allah ya zo ya gaya mun jiya ya zo ya gaya mun ina son ku samu wani amintacce cikin ku in bashi shi ma ya zama iri na amma ni ba zan zauna ba to sai kira wani ana ce mishi yaqub ya kira wani ana ce mishi malkan ya kira wani sunan shi nusdur sun uku shi ke zai ce to yakubu eh ka san dai ni din nan eh baya baya na shiga addinin ku eh to ka san yanda aka yi na biyu ku yace wani sani bai ce wani sirri ne wanda Allah ya gaya mini daga ni sai shi kuma ina so in ba wani amintacce kai amintacce na ne ina so in gaya maka kana son ka kai matsayi na ce ina so sai ce to bari in gaya maka asiri ai isan nan da kuka gani ya zo ba wani bane Allah ne Allah ne ya zo da ya gama abin da yake yi sai ya tafi ya ce iya ya ce ai karke na kyau wannan shi yasa za ka ɗaukaka ya ce to madalla madalla da ya ga abin ya kama jikin shi sai ce to tun da ya kama jikin ka kai ka ita nan ka ita wa'azi ka ce isa Allah ne ana nan ana nan sai kira malkan ya ce malkan eh ka san kai amintacce na ne ka san matsayina da na kai haka in ce ka kai kwarai kuwa ka san dalilin da yasa na kai haka yace ai Allah ne ya zo same ni ya zo yana gaya mini cewa ai Isa dan Allah ne can ya gaya musu Isa ne Allah nan kuma ya ce a'a Isa dan Allah ne ka ji ko in ka rike wannan duk inda ba a zato za ka kai ana boyewa ne kawai da ya ga ya kama jikin shi ya ce kai kuma je ka je ka ta nan ka je kai ta sai koma sai kira ni tsoro Nasdor bayan ya sallame waɗancan duk sun ba. Nasdor eh ka san dai matsayina ce na sani. Ka san dalilin na kai wannan yace ban sani ba. Ai ni din nan naga Allah da Isa sun zo sun same ni. Sun ce sun gaya mini kana son ka kai matsayi ba to bari in ga maka. Allah Allah ne Isa Allah ne. Maryam Allah ne Salisu salatu. Duk ukun Allah ne. Ka ji ko da ya ga kama jikin sai ce kai kuma yi sanar shi zai kashe kanshi. sai ya kashe kanshi to shi kenan abubuwa ya lalace wannan na cewa isa allah ne wannan na cewa isa dan allah ne wannan na cewa salisu salasati to shine allah ke ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasati waɗannan kafirai ne allah shi kadai ne bai da abokin tarayya Allah na ce in ba su tuba wala yasmasanna alladhina kafaru minhu azabun alim afala yatubuna ila Allah shin ba za su tuba zuwa ga Allah ba wa yastaghfiruna wa su nemi gafaransa mimma qalu da abin da suka faɗe shi wasu istifhamu tawbihin wallahu ghafurun Allah mai gafara ne liman taba ga wanda ya tuba rahimun mai rahama bihi da shi
ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أني يؤفكون ولا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم
ما المسيح ابن مريم إلا رسول شي مسيح ابن مريم bai zama ba sai manzo ne irin sauran manzanni alqalat min qabli rusul manzanni sun shude gabansa bi ma'ana yamli misluhum fawa yamli misluhum shi ma yanda suka tafi shi ma zai tafi walaysa bi ilahi shi ba abin bauta bane kama za'amu kaman yanda suka riya wa illa inda shi abin bauta ne lama malana bai shude ba ya Allah yana nan hayyun daimun la yamutu wa ummuhu uwarsa kuma siddiqatun mubalaghatun mai kaiwa matuƙa ne ta zuriya cikin gaskiya kana ya kula ne da ami ai kuna gani da isan da mahaifiyarsa suna cin abinci ka gairi ma kaman waɗansu su min alhayawana daga rayayu wa man kana kazalika la yakunu ilahan duk wanda ya zama yana buƙatan abinci yana jin yunwa yana buƙatan bayan gida in yana jin kashi a wannan bai kamata ya zama abin bauta ba litarakkubihi ya zama an rakkaba shi ne an rakkaba dan adam da jiki da tsoka da ruwa da jini saboda haka a wani lokaci dan adam yana da bukata da dole sai ya same shi wani lokaci dan adam yana da bukatar sanyi wani lokaci yana da bukatar zafi wani lokaci yana da bukatar iska wani lokaci yana da bukatar abinci wani lokaci yana da bukatar rashin abinci din to wanda aka rakkaba shi a gabanin cin abinci shi ya san sha'awa to kaga waɗannan inda shi ba da Allah ne Allah me zai da abinci Allah me zai da iska shi halitta iska Allah me zai da zuba shi halitta zuba wannan bai ishe ku ku gane cewa Isa da mahaifiyarsa ba alloli ne ba ba kuma ƴaƴan Allah bane ai kuna gani wa ma yashau minhu ga abin da yake faruwa wajen su min al-bawl wal ghaidi kuna gani za a ce sun je bawli sun je ghaidi unzur kayfa nubayyinu Allah ya rasulullah ka duba irin kallon mamaki yadda muke bayyana musu ayoyi ala wahdaniyatina bisa kadaituwan mu sun manzuran ne ka duba kaifa yufakuna ya ake juyar da su an haƙi gabanin gaskiya ma qiyamul burhan tare da tsayuwar dalili wala atabuduna min duni Allah ka gaya musu ya rasulullahi banda rashin hankali ya za ku bauta ma wani Allah ma la yamliku lakum darran wala naf'an abinda bai mallakan cutar da ku ko amfani duk abin da kaga ya sami gare ka na cuta ba wani ya kawo maka Allah ne duk abin da kaga ya same ka na amfani ba wani ya same ka don Allah ne don haka ya za ku bauta ma abin da ku kuka sassaka wani lokaci in kun ga dama ku ture abin ku ku kona ma wallahu huwa samiu Allah shine mai ji la qawalikum ga maganganun ku al alimu masani bi ahwalikum na halayen wal istifhamu lil inkar wato wannan cewa kai unzur kai ba Allah yana cewa to ku duba ku gani mana ai bai kamata a yi wa Allah haka ba wani ahlul kitab
قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا هواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
wani ka gaya musu ya rasulullah ya ahalar kitabi al-yahudi wa nasara la taglu tajawuz al-hadd karku ko ketare iyaka fi dinikum a cikin addinin ku guduwan ghayr al-haqqi wanda ba gaskiya ba bi an tad'u isa aw tarfa'uhu wa haqqihi karku sariyar da darajar isa ko ku dauka kashi birbishin haƙinsa ma'ana ahalar kitabi su yahudu sai suka walakanta annabi isa gaba daya su kuma nasara suka ɗaukaka shi har ya wuce iyaka domin su yahudu cewa suke kai ai isan nan ya za ya ce mace ta haihu ba ta da miji saboda haka a tuhumi dai matar nan in ji yahudawa kenan saboda hasana ba su yarda da annabi isan ba kaga sun sare da shi kenan ba su tana cewa ai Allah ya taɓa halitta irin isan ba ya halici adamu ba uba ba uwa ya halici hawa'u da uba ba uwa to din yau ya halici isa da uwa ba uba sai a ce ya gagari Allah a'a wai suka ce ai wannan abin da ake yi daidai a daidai a tambaya dai wannan matar da suka jefe ta daidai abin da ba kyau to kaga sun sargiyar da darajar annabi isa su kuma waɗannan sai suka ce kai ai ma ya wuce a ce dan Allah ya wuce a ce bawan Allah sai dai a ce dan Allah ne shine Allah ce dukkan su wannan guduwi ne wannan sun wuce iyaka wannan sun wuce iyaka wala tattabi'u karkubi bi ahwa qaumin soye-soyen zuciyoyin mutane qaddallu wanda suka bace min qablu can gaba بغلوهم da wuce iyakansu wa maslahum wa adallu suka badda kasiran yawanci minan nasi daga mutane wa dallu an sawai sabil suka suka bace gaban madaidaicin hanya an tariqil haqq wa sawabu fil asli al wasl matsakaici lu'in alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud Allah an ci waɗanda suka kafirce daga bani isra'ila bisa halcan annabi annabi dawuda bi an da'a alaihim annabi dawo da ya musu mummunan du'ai fa musuhu aka shafe su suka zama kiradatan birai wa hum suni asabu ailata wa isa ibn maryama isa dan maryama kuma bi an da'a alaihim ya yi musu mummunan addu'a fa musuhu aka shafe su suka zama alkhinzirai wa hum suni ahlul ma'ida wanda suke cewa ba za su ba da gaskiya ba sai dai an saukan masu ma'ida ta minan sama'i da kunu la ila illa huwa lina wa haka na wa tan minka dukuna wa tan da aka kawo suka ce ai ba ba Allah ya ce shikenan Isa ya ce Allah ka mai da su dabbobi alhanzir suka zama alhanzir din shine Allah ce la'ana ya tabbata kan su can an mai da su birai da addu'an annabi Dawud na an mai da su hanzirai da addu'an annabi Isa alaihi salam zalika la'anu wannan la'ana bima asau sakamakon sabawa da suka yi ne wa kanu ya ataduna suna shishigi wa kanu la tana hauna
kanu la tana hauna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun tare kasiran minhum yatawallawna alladhina kafaru لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون كانوا لا يتناهون سنزموا باسو هنا جونا أي لا ينهى بعضهم بعنا sashin su bai hana sashi an mu'awadatin munkarin gabarin maimaita abinki na faluwar suka aikata shi labisa wallahi yayi muni ma kanu ya'malunahu abinda suke aikata shi filin haza shi sa manzalan sallallahu alaihi ke cewa kar ka ga ana aiki mummuna kai shiru kai shiru domin su waɗancan ko kana da kirkin ka gana aiki mummuna ba kai hani ba kana da daman kai hani kai ma ka shiga laifi shine manzalan zai ce man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi in istata'a wa illa fa bi lisanihi wa illa fa bi qalbihi wa zalika al'aful iman duk wanda ya ga ana abin da yake bai kamata ba a addini ko bai kamata a ɗabi'a dai mai kyau ba to in yana da dama ya juyar wannan abun da hannunsa kaga wannan ya koma ga mai mulki kenan wanda zai sa a kama a hukunta nashi kenan idan bai samu iko ba kuwa fa bi lisanihi zai hancinsa wannan ya koma wajen malamai kenan malamai su yi wa'azi su ce wannan Allah ya hana wannan haram ne wannan kaza ne wannan kaza ne idan wa illa in ba haka ba fa bi qalbihi kai ba malami bane kai ba mai mulki bane ko ka faɗa ba za a ji ba to kar ka ji kana sha'awan wannan abin a zuciya ka ki a zuciyanka annabi ya ce kaga na karshen nan shine al'abul imani imani ne amma mafi rauni to kaga Allah yana gaya mana waɗancan mutane dalilin suka samu halaka an aikata munkari a wajen su basu hana ba saboda haka mu ma idan mun ga munkarin mu hana idan kaga mutane suna aikin da bai dace ba lalle ka hana kowane mutum yana iya zama mai wa'azi ba wai sai malami ba kai ma a wajen aikin ka kana iya zama mai wa'azi in ka ana aikin abu ka ce kai ka ki kana shugaba a wajen ka ki zai ai koyi da kai to Allah yana gaya mana ne cewa dalilin kenan falaysa falabisa ma kanu yafalun tara katiran minhum kana gani ya rasulullah yawanci daga cikinsu ya tawallawna allazina kafaru suna kibandan kafirai min ahli makkata daga mutanen makka bukulan dan kiyayya laka gare ka labisa ma qaddama lahum anfusuhum wallahi yayi muni abin da kanu su ta gabatar min al'amali na aiki lima adihim ga makoman su almujibi lahum an sahida Allahu alaihim Allah ya fushi da su wa fil azabi hum khalidun lallai sun dawwama a cikin azaba idan ka duba zaka ga Allah yana tam girmama Yahudawa yana ta irin mai ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni fattatukum ala alamin ba yahudi a lokacin ba annabi ma akan asauka mishi da mala'ika amma daga karshe da Allah ya fushi da su sai ce wa duribat alaihim zillatu maskanatu ba bi gazabin min Allah bi gazatin Allah ya ce da wani irin fushi wanda ba kamanta wanda ba kamanta fushin ke tabbata har yanzu fushin kuma bai tabbata ba sai da sokari ta manzon Allah Allah ce to shi kenan na ya fushi da kuma har abada duniya dai ba za ku ji daɗin ta ba lahira kuma ba ku da ita duniya ba za ku ji daɗin ta ba lahira ba ku da ita ba yahuda ya fi kowa kuɗi ya fi kowa shan wuya shine kullun yaki nan shine hada fitina can shine can kaza ba da abinci mai abincin shi dan kankani daidai da ruwansa sai gajeren wando sai shot ba zai sa babban riga irin naka da babban rawani ba saboda saboda zura alaihi muzilla shine zaka ji malamai sun ce ko da yake sun fi kowa kuɗi amma sun fi kowa talauci wani irin talauci ne za ka ɗaura ruwan tuwon gidanka in kai bako in bai gaya maki ka yana zuwa ba in dai ba yahude ne ba za a ci da kai ba don ba gaya mashi ba zai baka hoto kai kallo na'am na'am labisa ma kan mana an sayyana Allahu alaihim wa fil azabi hum khalidun sannan su masu dawama ne azaba walau kanu yu'minuna billah da sun ba da gaskiya da Allah wan nabi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam وما أنزل إليه ده أبن أكا سوكر مع النبي ده القرآن دم أشكل لتاجن سو أكوي قزقة النبي أكوي قزقة ده القرآن ما اتخذوهم ده بسجي كافرين أولياء أبو كيبا ولكن كثيرا منهم أما يوان شنسو فاسقون خارجون ما سبتاني عن الإيمان قبل الإيمان
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين لتجدن يا محمد أشد الناس عداوة ya rasulullahi Allah yana gaya masa halayen ahlul kitabin nan guda biyu ya rasulullah da sannu zaka samu mafiya tsananin gaba ga masu imani su ne al-yahud yahudawa sun bi kowane daga cikin ahlul kitabi kin annabi muhammadu da littafinsa والذين أشركوا da waɗanda suka yi shirka min ahlil makka daga mutanen makka litala'u saboda ninkin kufrihim kafircin su wajalim da jahilcinsu wani himakim da kutsawansu bi tiba'il hawa a cikin bin son zuciya wala tajidanna aqrabahum mawaddatan zaka samu a cikin alil kitabi wanda suka fi kusa da soyayya ga allazina amanu wanda suka ba da gaskiya allazina qalu inna nasara wanda suke ce mu nasara ne zalika qurbu mawaddatihim kusatan son su lil mu'minina ga mu'minai bi anna minhum qissisina akwai malamai a cikin su ruhbanan da ruhbanawa ubbadan masu ibada wa annahum la yasbirun ba sa girman kai an ittiba'il haqqi gabanin bin gaskiya kama ya takabbaru yahudu kamar yadda yahudu suke girman kai wa ahlul makkah wannan ayan ana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam halayen waɗannan guda biyu ahlul kitabi su kafirci ta wajen kafirci kafircin nasara yafi yafi na yahudanci wajen kuma gaba gaban yahudu ya fi gaban nasara domin shi gaban ba yahude annabi ne bai da shi ba shi ƙarya ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana musu akan annabi ne su kuma gaban nasara Allah ma ba Allah bane Isa Allah ne Isa Allah ne to me yasa nasu ya zama haka su nasara suna da taushin zuciya su ko yahudu suna kaushin zuciya saboda son duniya manzala ya ce hubbu duniya ra'asu kulli khadi'atin san duniya shine farkon dukkan kuskure shine shugaban dukkan kuskure to wannan shi sa manzala sallallahu alaihi wasallam yake faɗa akwai wani sarki ana ce mishi najashi ta sauka ne akan waɗansu mutane na mutanen najashi najashi sarkin habasha ne yana habasha amma shi yana kan addinin annabi isa na gaskiya bai karkace ba bai yadda annabi isa dan allah ne ba ya yadda isa dan maryamu ne kuma bawan allah ne to da cuta yayi yawa a cikin musulmai a makka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutanensa ba su da saka ko ina ana cutan su sai suka ji labarin cewa akwai wani sarki yana can a Habasha ya shimfida adalci da suka ji haka sai manzo Allah ya ce to ko za ku hijira ku je can ne tunda dai ba ba mu izinin yaki ba domin zaman annabi a Makka har shekara goma sha uku yana annabta ba a bashi daman yaki ba sai dai a ce ya hakuri ya hakuri ya hakuri da sannan Allah zai baka galaba to sai suka fita a koye a cikin waɗanda suka fita akwai sayyidina Usman ibn Affan da Ruqayya yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da mutum 80 da mata goma suka je kasan Habasha Najashi ya karbe su ya girmama su suka zama cikin aminci da kafiran Makka suka ji labari bayan an yakin Badar an kakkashe su suka ji haushi suka ji haushi suka ce to ai akwai abin da zamu yi ba ga waɗansu can sun gudu sun je wajen Najashi ba mu lallaba mu je mu karɓo su kawai sai mu kashe su kaga mun huce kenan sai suka lallaba suka je wajen najashi da za su je wurin shi sai suka aiki wani mutum ana ce mishi amru ibn ra'asi an ce mai yawan makirci ne ya iya makirci da wani amara ibn walid suka ba shi tsaraba mai yawa da kayan ado irin da irin abin da sarakuna ke so kenan fata mai zane zane mai dinke dinke da sauransu suka ce ku je ku gabatar da wannan ga najashi idan kuka gabatar da shi waɗannan kuma wazirai 'yan majalisa kuma a bashi nashi abinda za ku gaya maza cewa waɗannan mutane fa ga abin da suka yi suka gudu suka zo nan suka kama hanya da suka je can suka je amrul asi yana gaba amma rasulul madina yana shiga suna zuwa suka samu sarki suka ce to abin da ya kawo mu mun zo mu gaya maka ne waɗannan mutane da suka zo wurin ka mabarnata ne sun yana barna a ƙasanmu sun ci mutuncinmu sun raba mu da iyayenmu da kaza kaza suka gudo nan kuma muna gaya maka gaskiya ba addinin ka suke ba wani addini ne sabo suka zo da shi wallahi da mun san addinin ka suke da mun bar su za su fata maka gari abin da za a yi kawai ka ba mu su mutumi yana ce to haka ne ya ce to a ji a kira su injinan jashi ya tara yan fadansa suka zo suna zuwa abinda musulmai suka fara cewa assalamu alaikum assalamu alaikum da za su shigo suka ce kaji ko irin gaiso wanda ake maka kenan irin gaiso wanda ake maka kenan ai wannan raini ne me yasa ba su gaishe kan irin wannan ba sai da jashi ya ce ah me yasa ba ku gaishe ni da irin gaisuwa na baka ce a'a abin da yasa muka gaishe ka da wannan gaisuwan gaisuwan yan aljanna ne haka annabin mu ya gaya mana kuma gaisuwan annabin mu kenan yace a na yadda da gaisuwan aljanna na yadda da gaisuwan aljanna ce to wai ku din nan menene annabin ku yazo muku da shi me yake kiran ku suka ce a yana kiran mu zuwa musulunci abin da musulunci yake nufi a bauta ma Allah shi kadai a tsaye da sallah ai azumi ai sadaka a kame a sada zumunci yace to na ji to me abokin ku wato yana nufin annabi Muhammad kenan shi abokin ku me yake faɗa kan Isa sai ce yana cewa manzon Allah ne kalman Allah ne da ya jefa zuwa ga Maryamu ruhi ne da gare shi sai najashi ya ce sai ya dauki ice ya zana ya ce kun ga abokin kun nan wallahi bai kara ba bai rage ba akan abin da Isa ya zo da shi to a cikin ku akwai wanda yake zai karanta mini irin abubuwan da ya zo da shi suka ce akwai to sai Jafaru ya gabata ya ce karanta mini sun zauna a gabansa ya fara karanta suratu maryam yana karantawa na jashi na fashewa da kuka mutane suna fashewa da kuka a'a ce kai wannan al'amarin da da ya zo wannan gari wallahi al'amarin da annabi isa yake faɗa ne ko kuma da kuka zo ina tabbatar muku waɗannan mutane ba zan bari ba da wai kun zo ku ruɗe ne kun zo ku ruɗe ni ku bashi waɗannan mutanen ku je ku cuce su wallahi ba cuta gare su ku zauna a nan har abada sai ran da Allah ya isa annabin ku ci riba ni ma zan aika masa zan aika ma wannan annabi to haka ne aka yi kai wannan amrun al-asi sai kaga ba ku samu riba ba sai ga ya zai yi sai ya ce bari ya makirshi sai yana bi wajen waziran na yana dan ba su cin hanci ce ko ka- ka- karkato mana zuciyar shi mana ko ya gane fahimta sai ya ma shi amma da tun walidi nan mugunta abokin tafiyansa sai ya kira shi ya ce bari in maka wani asiri shi ko mugu ne sai ya ce mashi kaga dai ke kyakkyawan mai- mutum ne in mata so ganka ba su hakuri ka lallaba ka je ka saba da wani ka saba da wani gidan sarkin da jashi mana in ka saba da ita ka lallabe ta ta shawo mana kan sarki mana yace haka za a yi sai ya shiga gidan da daddare yana shiga yana ganawa da mata shikenan kai amrul wa'azi sai ka dawo kashe ranka da ne abokin tafiyan nan na fa ba amintacce bane abokin tafiyan nan na ba amintacce bane wallahi kake yayi shi da mata wallahi a dinga kula da shi kaiwa da komawa da yake gidan nan yace eh haka ne eh shikenan ya kama hanya zai shiga gida sai ya ga wannan mutum ya fito ɗakin matan zai ce to haka ne aka yi ta dukan shi aka yi ta du- yadda aka sassoke mashi al'auran shi aka je ba shi abin da ya haukace shi kuma ya dawo to shi na gashin nan dai ya ban sahabbai sun zauna a cikin tafiyan ne ɗaya daga cikin matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƴan Abu Sufyan sun hau jirgi za su dawo sai suka yi hadari akan hanya sai ita ah, ummu habibata kenan sai suka yi hadari a kan hanya sai manzo Allah ya aika mana jashi matan nan da ta rasu ina son ka daura mana aure da ita kai najashi ka daura don ya aika ma annabi ni na yi imani da kai Allah zai bani dama annabi ce ka daura mana aure da ita ya ce to ba da Allah ni ko daura aure ita ta- a cikin matan annabi ba wanda taba samun sadaki irin nata yace ko yanganta da je ya gaya mashi annabi ya ce zai aure ta amma ina gaya ma annabi kai ni fa mai fushi ne annabi yace ki hakuri zan miki addu'a ni mai kishi ne ce Allah zai yayi kishi in kin zo gina na sai daura mata ta daura aure da aka zo duk kayan ɗakin da ta ba wannan matan to shine dalilin Allah yake cewa ba dukkan nasara ne suke matsiyata ba akwai waɗansu mutane wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara zalika bi sababi annahum minhum qisisin akwai malamai da ruhbanawa wa annahum la yasbirun ba sa girman kai nazala ta sauka fi wabin najashi jama'an najashi alqadimina wanda suka gabato alaihim akan su daga habasha kara sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutanen suka zo daga habasha suka zo wajen annabi can ya karanta mai suratul maryam ja'far kenan suna ta kuka sai ka ɗebo mutane ce su zo wajen annabi su ce yana gaishe shi su so kama hanyar da suka zo sai annabi ya karanta musu suratu yasin suna ta kuka suka musulunta suka ce ma ashba hadha bima kana yanzuru ala isa ka abi mai ban mamaki ya sa kama wannan abun yayi kama har ban da yamin da abin da yake zuwa wajen annabi isa alaihi salam kana ta'ala Allah ta'ala ce su yahud nasaran nan wa idza sami'u ma unzila ila rasul idan sun ji abin da aka saukar ma manzo sallallahu alaihi wa sallam min alquran daga alqurani tara a ayruhum tafilu min ad-dami zaka ga idanuwan su yana zu da hawaye mimma arafu min alhaqi daga abin da suka sani da gaskiya yaquluna suna cewa rabbana amanna ya allah mun ba da gaskiya saddaqna bi nabiyyika wa kitabika mun gaggada da annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam da littafinka Allah faktubna ka rubuta mu'minan shahidina masu shaida al-muqirrin masu ikrari bi tasdiqihi ma da gaggata su mun gaggata Isa mun gaggata annabi Muhammad wa qalu suka ce bi jawabi ma ayyarahum min islam sai yan uwansu suna aibata su ku ne yanzu za ku bi annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce a'a malana la minu billahi min وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق يقولون أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين
wa malana suka ce me ya same mu ko la minu min billahi ba za mu bada gaskiya da Allah ba wa ma ja'ana min alhaqi da abin da yazo mana na gaskiya shine alqur'ani ai la mani alana min alimani ba abin da zai hana mu bada gaskiya ma awjuhi mustalihi tare da samun abin da zai wajabta mu yi wa nadmau adbun ala numin kuma muna kwadai muna kauna an yudkhilana rabbuna ma alqawmi salihin Allah ubangijin mai shigar da mu tare da mutane salihai almu'minin ne shigar da mu aljanna qala ta'ala Allah ta'ala ya ce fa asabahumullahu bima qalu jannatin Allah ya saka musu da gidan aljanna saboda abin da suka faɗa aljannan nan tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu ke gudana karkashin sa khalidina fiha ababan qaddara madawama a ciki wa zalika jazaa'ul muhsinin wannan shine sakayyan masu kyautatawa bil imani wallazina kafaru والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين
نعم نعم والذين كفروا وأن نسوا كافر وكذبوا بآياتنا سكا قرية آيو يمّ ulaika ashabul jahim waɗannan su ne mutanen wutan jahima wa nazala aya ta sauka lamma hamma qaumun min as-sahabati waɗansu mutane daga sahabban manzon Allah suka yi nufin an yi lazimu sawma wal qiyama wa la yaqrabu nisaa sun zo sun san manzon Allah ya rasulullahi mu dai muna son mu yarkar da duniyar nan gaba daya abinda muke so wato waɗannan mutane manya-manyan mutane ne a cikin su akwai abubakar akwai Ali ibn Abi Talib akwai Abdullah ibn Mas'ud akwai Abdullah ibn Amr akwai Abu Dharr al-Ghifari akwai Salim ibn Abi Huzaifa da Miqdad ibn al-Aswad da Salman al-Farisi da Maqal ibn Maqrur da Usman ibn Affan suka shawara sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Rasulullahi abin da muka zo mun dai yanzu kan duniyar nan dai ba ta ba mu damu da ita ba abin da muke so kullum za mu yi azumi ba za mu sha ba kullum za mu kwana muna sallah kuma mata mun sallame su kuma turare ma ya tafi ba za mu ci nama ba kai a ƙasa ma za mu dinga kwanciya ba za mu kwanta akan shimfiɗa ba Allah ya ce a'a ba haka ba ne ba haka ba ne ya ayu hallazina amanu ya masu imani la tuharrimu dayyibati ma ahallallahu lakum kar ku haramta daɗa ɗan abin da Allah ya halatta maku ku ci ku sha ku yi azumi ku kwanta a wuri mai kyau ku ji tsoron Allah wala ta'taddu abin da dai Allah baya so kar ku wuce umarnin Allah la tatajawazu amrullah inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah baya son masu shi wa kulu wa wa kulu kuti mimma razaqakumullah daga abinda Allah ya azurta ku halalan tayyiban مفعولا مفعول والجار والمجرور قبله حال متعلق ku ci ku sha ku ji tsoron Allah shi yasa annabi ce la rahbaniyata fi ummati da idan mutum ya zama babba a nasara sai ya koma daji ya yi gida a gona baya komi sai dai ya yi noma ya ci abinci ba ruwan shi da mata ba ruwan shi da kayan ado annabi ya ce a ni Allah ya dauke mini ni ma ba kwa gani in dai gudun son Allah ne ina fi kowa in gudun Allah ne ina aure ina barci ina ina cin abinci ku ma ku ci so Allah ya ce kudu min ma da zakumullahu halalan tayyiban kar dai ka wuce iyaka wa taqulla ku tsoron Allah allazi antum bihi mu'minun wanda kuke ba da gaskiya da shi alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin ka tabbata wannan ya cewa da mutane aikin maka sukan ga mutane da zai ɗakin ka'aba suna kuka su rungume suna ta kuka da wai ba don Allah wa'annan mutane da ne da
idan kukan na tsoron Allah ne ai ana son kukan tsoron Allah Allah annabi sallallahu alaihi Allah ba zai azabtar da idon da ya kuka don tsoron Allah ba in tsoron Allah ne ba wai don neman duniya har ka bace da kuka saboda iya munafinci ba ai ba komai kukan tsoron Allah wa bukawar kashi muktafaru kuka in na tsoron Allah ne an gafarta amma idan dan wani abu ne kai da ko mota ne me haka fashe da kuka to wannan kai da Allah
wannan akar baka za ina neman abin ina neman abin tauhidi tandidi na ya na ya
wannan kuma yana da mata kuma suna da wani matan lafiya amma zuciyar sai da ga mushi goyen sita ko kuma bakin shi na gudda cewa ya tunanin cewa ya da ya ji haka ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya danne zuciyarsa ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya karanta falake da nasi allazi wasu bi sudurin nasi minal jannati wan nasi ya dinga yawaita karantawa Allah ya raba shi da wannan wasu wasu.
wannan kuma bai da lafiya ne matsala da rashin lafiya ne amma in ya sha magani yana jin sauki a cikin to gashi ya dauki azumi kuma azumin da yake yi idan ya zama to ba zai iya ba wanda ba zai iya ba wani in ya sha wai zai ciyar zai ko ko bai zai la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha shi ai in ya sha saboda ciwo ba ce in ka sha azumi saboda ciwo ka ciyar ba don zaka biya zaka biya in an gama azumi zaka biya lalura ne ya saka ta waɗanda ake cewa su ciyar kamar tsoho wanda ya kasa yin azumin ma azumi ba zai iya yi da shi ba aka ce ciyar haka nan kuma kamar wanda lalura ne na yunwa ya same shi wanda ala kulli hali in bai ci abinci ba ba zai iya ba ko ba zai rayu ba Allah bai wajauta mishi ba shine aka dora mu ciyarwa amma kai kamar tafiya ya kama ka an baka dama in ya kai na kasar ku sha azumi kamar a'a ciwo ne ya kama ka an baka dama ka sha azumi in lokaci ya wuce ka biya wannan babu ciyarwa kanka don haka mai neman tadidi man jaddada masa lazimi da wazifa zikirin jimma da izinin cewa tijani Allah masu bibna ala hadai tsarika ta tijani a tunani bin tuzuya zama mu lafiya zama lafiya da gama lafiya lafiya da salati da farkon azumi lafiya Allah kama ka karshensa Allah ya kama da saukin rayuwa Allah ya kama da saukin abinci Allah ya kama da saukin rayuwa Allah ka sauke ma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka sauko da rahaman ka na abinci ka sauko da saukin tsadan abinci don albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa masu shi su tausaya su ba mutane da mai albarka a dinsa na Allah musalla ala sayyidina Muhammad al-Fatih ma wal barakatuh wa sallallahu wa hadi la salatu wa sallam ala al-azim wa anta majnun sallallahu alaihi wa sallam